أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwarmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a uku ga wata na Rajab hijira shekara 1443 wanda ya dace da hudu ga watan biyu 2022 Allah mana jagoranci a darasi da ya gabata muna cikin suratul furqan mun tsaya aya ta 72 yau za mu tashi aya ta 73 insha Allah kahin nan ganin mun fara bayani kan watan Rajab tambayoyi da irin abin da yake yawo hanyoyin sadarwa na wani maganar cewa wanda ya aika ma wani labarin watan Rajab ya shiga da ire-iren maganganu dai na fadala yan uwa abinda malamai na hadisi bayan bin diddigin irin wannan labaru labarun da yake yaduwa na maganar fadala ta watan rajab babu daya wadda ta inganta wata fadala ta musamman dalilin watan rajab duk abin da za ka ji na azumi kaza na rana kaza azumi kawa kaza kai guda kaza ba ɗaya da ya inganta daga manzon da Allah ku sallallahu alaihi wasallam kan na ƙarya kan mai rauni ba ɗaya ɗaya mai gindin zama wani kirkire ne irin wannan misali na cewa wani ba da labarin wata rajab kaza kaza sai wani kirkire ka tabbata ma kirkire ne amma na yadawa a ce kai ma ka yada ma wani an yi ƙarya a sa kai ma ka yada ƙarya kurin dan uwa mai azumi daman kana azumin ka ba hana ba azumi a wannan watan in ya kama kana kan ka dan balle masu yin irin alamisi alamishi da litinin irin sha uku sha hudu sha biyar irin wannan amma a ce wani labari kaza na fadara kaza azumi balle wanda shahara ya alamishi juma'a subdu babu ɗaya mai inganci daga manzon da Allah ya bu haka mutum kai ba kan shi wahala ya abu da tabbata suna kurin ya huta sai ɗaya ya tambaya kan magana matsayin magana ana cikin kutuba magana yan wannan hudu ba abu ne sananne ba saɓani kan shi haramu ne bai halitta har ma yakan ɓata maka lada na juma'a wata ran ubay bin ka'ab na ga abu darda ne a juma'a annabi yana hudu ba sallallahu alaihi sai aka karanta wata aya sai abu darda yake ce ma ubay wannan sura yaushe ta ko ko wani aya ubay ya kyale shi ya ƙare sallah ta yaho ba ka da juma'a bakin rabanka wannan hirar da kai da ce ku daga na tambaye ka annabi yana rai sallah salama aka zo jalon su ya ce ya su da waga kunin ubai kuna na tambaya wani aya shi sabko ko shi ban da ban juma'a yau annabi ce sadaka ubai maza na ce ubai ya gaskiya kai kenan idan an tambayi aya shi sabko ina ga hira duniya Allah shi Allah kai a hankali gina takaice sai wani dan uwa ya mun tambaya bayan na bashi am tambayar da mini wata mas'ala ce bi huto ba idan a hili ba na maganar wata kasuwa ce yakan ba da kuɗi iya nemo kiliyan daga baya sai a bashi riba gwalagwadon kiliyan kin da ya kawo ta ce ai wani aiki ne kai kayi kasuwanci kayi dillalanci kayi abubuwa laifin ba to dan bayan ya kare yin tsare ka anya nan akwai matsala wasu akwai wata nau'in kasuwa ta zamani suna mata suna imata a tasawuka shabaki ko a tasawuka harami ko a elektroni wata kasuwa ta zamani ta yaudara wadda suka kiyamta kinat kinat kinat ko kinat ta kinanta kinat haka na ko kinat to kasuwa ce mai suke yinta wai za ka azuba kuɗi a wurin kuma an kan nemo kiliyan duk kayan kan nemo mutum goma duk mutumin goma su ma kowa ka mutum goma iya da kaza ana diba adadin kowa wai duk wanda ka kawo ko akwai adadin da ake so ya kawo duk wanda ya kashi ma za a bashi kamar shi kaza kaza kaza to abin da malamai wani abin ya zo a wannan zamani kuma ya shahara da yawa ba zai masu neman banza kana kwance kuma ta wannan hanya ake yaudar su malamai sun tsaya sun yi bincike abin da aka bincika ka'ida ta shari'a a musulunci duk abin da yake da garar garar rudu abin da babu tabbas kan shi da wannan za ka isa kanka ka janyo wasu jama'a ɗaya rana aka riye kwantakin ba mai samun kofi kun ba wani zan kama bakon zan kama da kuma yadda fata an tutu mutane da yawa kanta haka ne ni ɗan uwana ba ka fatawa ne akan kaje ka yi dillalci na an biya ka amma kana nin kila ce wani ba ta halitta ba malamai zai da akan ta akwai da yawa rusa a shari'a a cikin da gaskiya magana Allah kiyaye ba ta wani ke ne ba sai da yake cewa mai dalilin matar shi ko yake ma ƙoshi hushi Allah kiyaye Allah kiyaye da jami'a da Allah kiyaye mushi ‘yan uwa duk wanda yake bayan ma ka yi musulunci ma magana uwa uwa ce mahi mahi ne kwarar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa abu guda biyu Allah bai barin sakamakon alahira tun daga duniya ya ka taba a ciki akwai uququl walidaini saba ma uwaye da zalunci tun a duniya a zalimi ya gani kane mutu haka wanda yake saba ma mahaifa yan wa bayan bautar Allah saman kasa bayan Allah da manzon Allah ba mai girman haƙƙi akan bawa kamar mahaifa yan wa in zaka san cewa butulcin da duk mai hankali a ce da ya ma uwaye tawaye ka ji uwa yadda ta ɗauke a cikinta irin haɗarin da ta taka bayan kawo to haɗarin ta ƙare yadda ka rayu ƙarƙashinta yadda kula da kai ji uba yadda ke kula da uwar taka kanta ta aihe kan kulawa da cin ka shan ka ya huta a zage shi a mishi kaza ya je dawo da yayi in menene ne ya kawo dawa da hatsi da shinkawa gida ku ki duk ƙarin shi ya ƙare wani ma ya tsare da wani ma haka ba abin da shanin wulakanci ba dan ya kawo ku rayu kurin tsakar rana sun gyara ka sun tattale ka wata da ce haka ya shi da su don wata da haka gaskiya uwa ba karamin hadari bane ba ba butulci irin ɗanwa butulcin ma'aiwa sun huce sun huce maganar wani musu fushi dalilin wasu zage shi a ba da zage ni ubanka zage ka ɗanwa me ya matsala ce ubanka zage ka me ya rukuni lahi ke zage ka me matsala fa na ba bane ba to mutane sau da yawa mutane sai su gaba abin kamar wanda zage ka wani ma'aikata ma'aikata ne uwanka ce ubanka ne in me ya maka ɗaukar ma'ayin ka ba wani bane bai maka ba kanka hau kai ma kai baka wani haɗu waje shi ya hushi ya wani hushi wai amma ta mere wanda butirci ne butirci ne rashin rashin diba baya ne wallahi mai neman tsira gobe kiyama ya game da Allah cikin hali ya gyara da uwan shi ka bisa hankali duk in ma iya wala da maka da uwa mai zahi ko mara godiya kai ma'ayin ne bai godiya mai zahi ne bi shi a hankali kai ne kasa har Allah ya sa ya gane Allah ya baku lafiya amma kakka ya daka dauki ma'ayin ka wani abokin ka ne gaskiyar magana Allah shirye da mu Allah rama
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أنwa muna cikin bayani na ibadu rahman muna fata Allah samu a layin bayan Allah mai rahama wasu halayya ne muka jero da aka ta bayani na bayan Allah mai rahama ayyuka na kwarai tun daga maganar bin dare maganar tiyarwa maganar tsohon addu'a neman tsarin azabar Allah ɓangaren nau'in tiyarwarsu ɓangaren tauhidinsu ba sa gama da Allah da kowa ba sa kisa ba sa zina duk wani abubuwa da aka jero hali ne na mutanen kwarai da muke nema mu sifata da wannan halayya na kwarai Allah ta ba cikin larsu ma mun riye da bayanin waɗanda ba sa halartar dukkan zuwa dukkan aikin banza ba sa ciki suna hucewa cikin karamci matsayinsa na musulmi ba sa wannan mugun aiki shi ne za mu tafi da wallazina idan dukiru bi ayatar rabbihim lam yakhirru alaiha summan wa umyana daga cikin halinsu idan aka musu galgadi aka musu wa'azi ba sa ko aka da ko zabi wa'azi kai irad mana kiran kamar shi ake ba suna shurare suna shurare in aka musu wa'azi iya sa zakatan su su nutsu su samu kaduwa Allah sifata masu imani inna mu'minuna za su kira la
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولا آية الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون كما يكيب أن تبقى ماس إيماني وإن سوني ماس إيماني idza zukira Allah in aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zuciyar tana kadawa daga an kan sunan Allah suna farkawa me ake hudi kenan ba sa kan gafala kan ba su ake ba ambatan Allah iya sa su walka yace bayan jin walkawar zuciyar su waza tulat alim ayatu zaratum imana in aka ta musu ayoyin Allah wannan ayoyin Allah suna ƙara musu imani wannan shine halin masu imani wa ala rabbi tawakkalu kuma masu dogara ne ga Allah ke daga cikin halin mutanen kwarai akwai falkawa ba sa ko aka da wa'azi suna kurare kuma hankalin su iyakawa suna neman aiki da wannan ayoyi na ubangiji shi ne kenan lam yakhiru alaiha summan wa umyana ba sa faduwa ma'ana ido rihe su makabace su kiji a suna ji suna shurare Allah sama alansu wallazina والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين kuma addu'a suke ya Allah ka mana kyauta ta ɗiya da mata ya zama ta ɗiyanmu da matanmu na ƙwarai ne kana akwai magana yin addu'a ga iyalai yin addu'a ga iyalanka Allah sa su na ƙwarai ne ya haranta maka rai da ganin abin farin ciki cikin iyalanka a ce babu babban mulki ga iyalanka cikin da'ar Allah suna da'a ga Allah matanka da ɗiyanka kuma na addu'a kamata kaiwa eh ka roki Allah ya baka haka dan babu rabauta ta lahira irin ka samu kanka cikin irin wannan hali iyalanka cikin da'a Allah ka cikin da'ar Allah kuma addu'a yake Allah ka ka sanya iyalai matan mu da iyalan mu urat ayunu zama to abin za mu kalla mu horin ciki shi urat ayunu ba kalla ba kai bakin ciki kalla hankalin ka ya tashi ga tafsir da mutum ta so maka da yakon tafsir da kake zama ta iyalai kurin problem kurin kina an kalla ka ji dadi kai horin ciki Allah ba mu haka yawan girma gama yawan ina karantar da mu roƙon Allah subhanahu wataala na gyaran zuriyarmu ku zama karanta haka cikin kisa Ibrahim alayhi salam kisa annabawa da suke neman Allah ya shirye da iyansu in kuma mu a musulunci bayan wannan abin tabbata a sunna tun ma maganar a musul a sunna kafin ma yaro zo duniya annabi ya karantar da mu neman shirye da ita mata tun farko ita ma an karantar da mu mu yake kawo albarka ta iyalai tun kawo ta a karantar da mu daga ta zo ka ɗora hannu a goshinta bayan sanda raka a biyu in can da baka taɓa limanci wani yake liman eh yake liman gamin farko yake liman ne a gidanka bayan sallah raka a biyu za ka ɗora hannu a saman goshinta Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alai wannan neman albarka ta alkhairin wannan mata Allah kalma duk wani sharri nata wannan shine addu'ar ka ganin neman albarka ga wannan mata sai kuma wajen saduwa yace baran nan kade ba yace duk wanda wajen tarawa da iyalan shi yace bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana in kana addu'a in Allah ya kaddara samun da a wannan kwanciya shaidani bi cutar da shi ka samu tun harko zama kariya ba sai zuba ya rikice ya kashin ka daga neman adda eh tun harko kenan mutum ya aji hankalin shi ka aji sha'awa a gehi ka yi sunna eh aji sha'awa a gehi ka aji sunna ya ka sha'awa ka eh wannan shi ya kamata wanda taimaki mun haka nan ke tun harko ake gina abu kina roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu kyauta ta matanmu da zuriyarmu ɗiyanmu zama to abin farin ciki gare mu waja'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya mu jagorori na mutanen kwarai zamu yi wani aikin alkhairi dan ba su koyi da mu amin rabbul alamin ci gaba
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما
yan mun je duk irin wannan halayen da aka ji wani masu imani ibadu rahman muna fata Allah ya samu ala yanzu to yan uwa wannan abin da aka jero waɗannan halayya na mutanen kwarai tun daga maganar bin dare da sallah maganar roƙon Allah neman tsarin azabar Allah da neman rahama ta Allah da kyakkyawan tadabiri wajen wajen wajen ciyarwa da tauhidi da kaurace mu zina kaurace mu shirka zamu ce da kaurace mu zina kuma da ya zamanto a cikin halinka akwai kula da kaurace mu dukkan aikin banza ba sa aikin banza suna kula da aikin kwarai suna kuma aka wa'azi suna karɓar gaskiya suna aiki da wa'azi wannan iya cikin abin da aka jero na bayan Allah mai rahama wanda muna fata Allah ya kama alayinsu wa'annan abinda aka jero da addu'a ta neman alkhairi ga zuriya to wa'ina ta ulaika wa'anna masu wannan hali yujazawna al-ghurfata bima sabar za a saka musu sakamakon su ne tukucin su ne sakamakon al-ghurfa al-ghurfa gini madaukaki mana benaye na hakika na aljanna ba masu ba ana ta iyaka a duniya ka ci san zuwa san kisan metir wani a dubai wani balarabe ya yi milimetar wusan metir wani zai milimetar bakin ta ne ko suke da a duniya bakin milimetar na kilo daya wani mace aljanna gida guda na aljanna dan al'iya da wani sittu na milan fi sama yace fiha alun yace gida kuma yace duka an shi wai ba da birki ba na siminti simidir ko magana wai wa karo a da lu'ulu ba zinariya ma ba zinariya ko azurfa ba ta da lu'ulu mujawwaf lu'ulu ne diamond kuma aka yi gida beli mil 60 a sama kuma ta ciki kurin iyalai ne wata bata ga wata ba kurin naka da kai daya Allah kai malahiya kenan wannan shi ne algurfa kenan shi ne babban gini wannan abin da Allah ya ce bi ma sabaru bi ma sabaru kaji ba a banza ba ki samu sai an yi haƙuri yawan ka ce haƙuri hanyoyi da yawa ne haƙuri mun yi wata haƙuri an san haƙuri wa kuna akan wani bala'i ya zo maka a akwai haƙuri hatta kan tsarin Allah haƙuri yau da gobe maganar sallah cikin dare kana jin barci ka daure ka tashi ga sanyi ka yi arwalla ka huta masallaci cikin sanyin ka je ka yi sallah ka dawo an jima sallah alzuhur an jima ka kuma ana jiran ka a masallaci kai da kawowa wannan haƙuri ne na ibadar Allah azumi ya zo ga zali ga komai ka daure ka yi azumi duk yana cikin abubuwa na haƙuri wannan bangaren ibada kenan haida hakuri haka bangaren hakurin kauce ma haram baka da kuɗi kada kalla haram ana cin tambayan tambawala misali ta banza ana cin ana cin miliyan miliyan uku miliyan goma baka da komai ya hakuri kaka ci ka je ka yi diplom comptabilité ka zauna bana na na computer ga gidan tambola iya neman iya neman ajab kaka je eh kaka je hakuri ya hakuri kina ga hakuri ga kudi ga kudi ya hili ma kaka je wannan shi ne haƙuri kan baka da arme ga sha'awa ya haƙuri kaka take zina shi ne haƙuri kan da'a haƙuri kan kauce haram to kuma maganar haƙuri akan maganar cewa musiba ta zo ka yi haƙuri ko minu zai huce ne in mai kai ba ga akwai wanda ya hika wani mana kawai duka to duka ma ya mutu gaba ya mutu duka ma ya mutu wani gaba daya ke in mai kashe gari ba kasa da kai kai wani wannan shi ne kenan haƙuri kinan dole sai da haƙuri ya ce sun samu wannan ababe ta bi ma sabaru dalilin haƙurin wayulan ƙauna fiya ta hiyyatan wasalama za su rinka gamuwa da gaisuwa ta aminci a cikin aljanna can cikin su alayyata jannatu adanin da kuluna masalan min abahim wa azwa jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim ذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار
muna maganar sakamakon ibadur rahman Allah sama alayinsu da ya ce wannan ula'ika yuju zauna da gurfata bi ma sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama gamuwa da rin hakuri kuma da gamuwa da sallama da gaso malaiku tuna Allah ce jannatu adn aljanna da zama ce ba zuwa ba ake a shakata kudin sun kare a dawo gida irin jin daɗin duniya yawon duniya yawon shakata na duniya a je a kare a cinye kudin a dawo gida a ita an je an je kenan jannatu adn an je kenan kuran ya ce yadkhulunaha masu imani suna shiga wannan aljanna ba su kaɗai ba ya ce wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim za su ga aljanna da uwayensu da matansu da ɗiyansu in wannan iya daga cikin kyautawar Allah a ni'imar Allah ta aljanna Allah bai sa ka aljanna matuƙa iyalanka in dai masu imani ne ko ba su kai ba darajarka kyauta ta dan aljanna karshe ta aljanna a gama ka da naka uwaye ne iya ne mata ne tare za ku rayu yanda kuka rayu a duniya can ma haka za ku rayu alhaɗa mu da iyalan gaba daya ita za ku shiga da aljanna tare da uwayensu da diyansu da matansu da iyayensu wannan sakamako ne na Allah na masu imani sai masu aure guda yace a wannan suna cikin wannan hali cikin gidan aljanna wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab kuma ga mala'iku ta ko ina shigowa suke ta ko ina min kulli bab me suke musu salamun alaikum me ce bima sabartum amincin Allah ya tabbata gare ku ɗan aljanna dalilin haƙurinku dole yana haƙuri na ibada na zaki da wulaƙanci wani iya kallo he hallaka dan ka zabe ka zage shi iya kallon gaskiya iya kallon bid'a ko shi ka ka a ce ka san baka je ba da kai ba ka ka kuma da ba ka zama ka je kuma ta ka zama wai ya kallon iya kallon bid'a ce za a yi fa wai san ya yi ma bid'a ce wa amma ka san makwabta ko ƴan uwa ka kubata haka ma he je a yi da shi wasu ba kowani ya haƙuri ya haƙurin zagi ko abin da zagi ba ka haƙuri shi wasan za a ƙari ko miya lokaci ko ba miya lokaci jini suke san ka ba wani zagi an ɗauke mara ya ɗauke a makara bi ka ana kana mutu an ƙari sai abin da ka aikata ba wani aboki ko ɗan ko wani an ƙari haka mutum kullum ka yi ƙwarin gyara tsakaninka da Allah wanda za ka mata a barka da shi kowa zai baka da Allah ne wa haka ne ka yi ƙoƙarin gyaran Allah wani za koma gare shi kowaye zai baka da kai da Allah zai kwarin kai kai kullum kwarin gyaran alaka da Allah kullum shine a gaba kin za ka ga musallama salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata a gare ku dalilin hakurinku fa ni'ma uqbad da ma dalla barkanku da kyakkyawar karshe shine gidan aljanna Allah kai mu Allah sa mu ci gaba da rahama khalidina fiha khalidina fiha wannan aljanna khalidi ne fiya karan ka bayani an shiga dawama ake hasnat mustaqarran wa muqama ai wannan matabbata da wurin zama ya kyautata a ce kayan ƙarshen gidan aljanna Allah shine ƙarshen mu ya Allah ce gaba قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
Allah ce kul gaya musu da mun ji matsayin wa'annan bayan Allah da irin sakamako da Allah ke ma irin wa'annan bayi na shi sai ce ga Allah ke ce manzon shi gaya musu ma ya'abu bikum rabbi laula du'a Allah fa ba ruwan shi da ku ba in ba dan na an kama kana addu'a in ba dan bauta ba da kuke mishi na kaskantar da kai zuwa ga Allah matsayin kuna bayi ga Allah in ba da wannan ba ba ruwan Allah da ku kowaye bawa yake na Allah ba wani dan wani jikan wani a wajen Allah kowaye bawa yake kenan wannan isanin da Allah ya musu dalilin bautar shi ne kenan ka samu matsayi a wajen Allah ya baka matsayi ya baka daraja dalilin bautar shi amma haka ba ruwan Allah da ku ya ce faƙar kazzabtum amma kun ƙaryatar da maganar Allah to fa saufa ya kunu zama azabar Allah za ta kama kuma ta ba mai riba kuɗi ta ana magana wanda ya kafirce mu Allah mun sakamako wanda Allah wanda ya ba Allah ku tushi wanda wanda ya ƙare wanda ya ƙare ta ga sakamakon shi tabbas Allah shaida mu sai su a sabuwa ko
بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين
أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين وإن Allah subhanahu bayan dai wannan harfa guda biyu Allah ya san hakikanin fasarar su kowa ya fasara bakin nashi dai Allah ya san mahi sani kan fasar wa'annan harfa guda uku da muka jiyo tilka ayatul kitabil mubin wannan an ce na ishara ce ta daraja ta matsayi na ayoyin alkur'ani wannan ishara ce asalin abu ne na nesa mana ce abu ne na daraja wa'annan ayoyi na littafi bayanani mana alkur'ani su ne kina muke karantawa hankalinka ya zo ana karanta maka ayoyi na alkur'ani littafi ana bayanani mai Allah ce gaba
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين
dan wannan sura daga cikin surorin alkur'ani makiya tana kwarai za ga bayani ne akan maganar risala imani da manzan Allah da maganar gobe kiyama sakamakon gobe kiyama duk da ayoyin Allah wajen jan hankalin mutane zuwa ga imanin alkur'ani kashi da manzon Allah wannan annabi sallallahu alaihi wasallam asali an san matsayin shi da manzo kuma mai rahama mai tausaya wa al'umma shi kira da yake ya gamu da cikas mai yawan gaske kowa san dole kansu labari ya san inda gamu da cikas matsayin shi na mai neman shirye su matsayin shi na mai tausaya musu amma abin ya samu cikas da adawa mai karin gaske shi abin yake bakanta mai rike bata mai rike shi Allah ka cewa la'allaka baqi'un nafsaka ala Allah kun mu'minin ya kai ka halakar da kanka ka mutu na sai ga abu a kwanta ma kima girman bakin cikin amana ba ya kai ya mutu ya kai ya bai dalilin ma shi tafsirin da kake ka kina ka da kai bakin ciki ya kake mutum ya kai bakin cikin su ya kashe ka Allah ya kunu mu'minin dan rashin imanin su da kai da abin da ka zo da shi abin ya kai ya bakanta ma rai kun shine wani Allah ka tsara sa'a rabuka la amnun fil alkulum jami'a walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله
ويجعل الرجس على الذين لا يقيمون ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون wani ayoyi suna karantar da mu irin damuwa da manzala yake yi ta tashin hankalin karyatawa ya zo da shirya amma shi ne kuma babban ɗan adawarsu wannan damuwa da yake Allah ke jami kakkata da hankalinka walau sha'a rabbuk la'amana man fil ardi kulluhum jami'a inda ubangijinka ya so Allah da duniya kowa sai imani kowa zai imani gaba da kullum jami'an to Allah ke nabi su haka ba afa anta tukurrun nasu hatta ya kullum mu'mini kai zaka tilza mu da kowa ya imani nan kuma akwai a kakkai kana sa kowa imani shi Allah bai so haka ba to kai zaka sa zaka ce kowa ya ta ƙarya imani imani ba haka bane ba haka Allah tsara duniya ba yayi wuta ya gidan aljanna in kowa imani ba zai ina zai ba zai wuta me yake wuta haka Allah ke da mai shirya akwai yan wuta akwai yan aljanna Allah sa mai aljanna kenan kaka damu dama Allah bai tsara ba kowa ya imani eh da haka ce wa maka nafsin an tu'min illa bi idnillah bai yiwa ga wata rai ta yi imani sai da yardar Allah imani an ce wata baiwa ce baiwa ce Allah ke ma bawa don ne maka kyauta ce maka ya baka da maka imani gode ma Allah waje Allah rijisa da jin laqilun kuma mun sarabu Allah sa ibar su matan su kuma kenan ta ce maganar imani abu ne daga Allah baiwa ce daga Allah kenan nan ana magana da manzon da Allah ya aiko kuma kenan kai ma haka an zu naka da'awa ne kai kira kai bayanin gaskiya ga mai shi an kasar da bayani ta rage na kasar ke naka kuma tsakabar Allah da bayan shi mai rabon shirya ya amsa mara rabo ba inda ka iya shi kai sadar hankali zagin ka yi ce ma yadda kasar ana gaya ma a yanzu haka ake gaya manzannin Allah makaryata ne fatatu ne yadda kana ana a yanzu kana kira a zo a yi aiki da ƙur'ani da sunna a yi abu sunna da littafin Allah ya ce ma kai ɓatacce ne ka ji wa shi kuma iya ba uwaye da kakanni aye shi uwaye haka muka suko uwaye da kakanni kuna baka ce eh kana ce a zo a bi qur'ani da sunna wa amma kuma take mu kai ne wani sabon addini Allah shi da to wannan abu haka yau ga annaba malakin dan wani hatta annaba annaba da muke karanta annaba banu isra'il abun mamaki muna jin labarin annabi zakariya sai ɗan ƙarshe na annaba banu isra'il yahaya zakariya isa suna yi lokaci guda a wuri guda gida guda fami guda ce gida guda suka rayu wani alman guda uku kuma a baitul maqdis masalan anan suke jagorancin al'umma amma a wannan masalan ka haiza kariya ya mana annabci akwai malamai na taura na bani isra'il a garin su suke limanci a masallacin su suke jagoranci Allah ya ma zakariya wahayi manzon Allah ne suka ce la ba annabin Allah bane su malaman masallacin su suke suka ji su za ka kuma suka gama kuma da gwamnatin wancan zamani gwamnatin majusawa ta rum su masu addini gwamnatin wata kama mai su don su a lokacin nan suna ƙarshen mamaya ta rumawa amma su suke ai- gama zakariya da hukuma wannan ba adam Allah ba ɗan wara ne haka suka yi ƙarshe dai zakariya aka sa aka bi shi aka kashe suka sa wata hukuma ta kashe shi aka kashe zakariya ɗan shi haya shi ma aka kashe isa sun rida shi Allah ɗauke shi in haka ake wasu na haka suna a cikin bayi haka Allah ɗarka shi mai kira zuwa ga hanya da mikinta haka take haƙo ba kiyama ya ne Allah wajen hajji lahira na kana kullum haka ne akwai wani koyi akwai na banza Allah sama Allah na koyi a kullum kenan dan haka Allah ya ce la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin ka kai ka halakar da kanka dan musibar imani kidan kaka damu Allah ya ci gaba إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين Allah ya ce in na sha nunazzila alai min sama aya ta kasan wai Allah ne bai so ba kowa imani duk shigantaka ce Allah ya ce inda musu he mu sauko da wata aya zaksa dole ka mai kauya ka yi imani dole kun karanta bakara da barmanu isra'il da musa ya zo da taura suka ce ƙarya ce Allah ya ba da umarni da duwatsun kewayen Falastin suka taso duwatsun ka hata zama dutsen na gagara ko zin wannan suka taso gaba ɗaya da hadari suka wa garin zu- haka suka rike garin ko ku yi imani ko ya faɗo haka ga musu shi ake suka yi sujada suna kallon ƙasa suna da sun tuba shi ake shi da yahuda suke sujada a rabin goshi cikin su akwai suke da rabin goshi suna kallon dutse kuma suna sun tuba kai haka dole suka sujada dole suka sujada an haka yi dariya a dani yanzu kowa sai wani ɗan shekaru baya kaɗan da ake magana kan niƙabi kan hijabi tsaro ya yawa dole a kata shiga nuri idan ta ariya ta bala'i sai ga shi Allah ne wani mutane da corona sai ka ga shugaban ƙasa ba gane ma wane ne ya sa ya sa- ya sa niƙabi Eh, Allah ana ku sai musu baka da waye wani musu wani musu ne kana maka sanki har mun tudu shugaban kasa har mun har kowa kowa ya sai kabi yari har masa ba mata ba har masa ansa shi ka taka take wallahi corona Eh, corona shi ya zaka kun kun ga yan wa Allah ba kun kun kai abu ga Allah kyale gani kur Allah kyale gani wallahi Allah in yaso kowa bi zai dole ba magana wani taurin kai kaga yanzu da yake Allah zai mutar da corona dole a riye ba magana mace da mata ake ciya mata ko tun zama zan masu riye sun sa niqabi su riye fuska ya idan ana cewa gaisa maza da mata suna ta shishigi ne yume ga kasa da mace da miji to zama zan ma ba ta gaisa sai ga shugaban kasa wa gari wa wani an gama gudu hari yanzu ba maganar mata ba a namijin ma bai gaza tsoro ke tsoro ke gaza da shi ka ake koro turge sai ka an taro manya ne in wato kaga zo manya ne ba da su suka ci a tsaro ne saboda tsaro dole a hudu da kabi kai to saboda tsaro wasu ka tsara gaji da su ba dole ka shiga duk ma'aikata doka ce ma sai ka sa wani wuri ba a san- baka shiga ma sai kasa sai kasa da kamun kare wasu ka ga idan ka kaga su mata sun huta sun huta da gaza da su da ta kai shi ne a ta sa ni kamun da mana iya sa ni kamun ta amma zo umarni ne ba dole a yi wani haka an ga ana shiga taka Allah ne kai eh haka Allah ce wani misali ne guda yanwa cewa Allah ce inda Allah ya so ya ce inna sha nunazzila alaihi min samai aya in muka so saka da wata aya daga sama fa zallat anaqum la khadiin dole su kaskanta su duka su bi da dole Allah ne gani kurin kamar magana. Allah da bayan shi kurin Allah shi da mu ci gaba da rama
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين
Allah ce wa ma ya ci min zikirin min rahman mudasin illa kanu anhu muridin duk abin da zai zo musu na galgadi daga Allah mai rahama aka kawo yau wata ayata wata suka a kai maimakon su yi imani a muridin za su kau da kai daga imani da wannan sako da zo daga Allah subhanahu wataala halin su kenan Allah ce faƙar kazzabu فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Allah ce faƙar kazzabu su dai mutane sun ƙaryatar da gaskiya ta haka halinsu ne kuma kaka damu Allah ce fasayatihim an ba'u makanu bin satihun sakamakon izgili da suke wa manzanni ya karantar da kai an wa manzannin Allah izgili to wannan sakamako zai zo sakamakon izgili suke ma manzannin Allah zai zo Allah zai kama su da laihin wannan izgili da suke yi Allah ya ji hankalinsu awalam yarau ilal ardi
أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم نعم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم نجا hankali ne Allah subhanahu wata'ala ke ma bayi wannan kullum wani ya cikin sunnar Allah ya cikin littafin Qur'ani Allah yana janyo hankalin bayi ta hanyar tauhidin rububiyya mai kaza mai kaza mai kaza ke na kamata mai wannan matsayin ba ta matsayin shi yace shin ba sa ganin ƙasa da suke samanta kam ambatna fiya min kulli zaujin karim yanda muka tsoro da tsoro iri-iri masu mahimmanci masu abin sha'awa abin ado iri-iri baka yi wani kulen iri nawa ne sun ka iri nawa ce ta gaba ta ta garin kuma ba sani gaba ɗaya ba iri-iri ko abin sha'awa abin gani a lura bisa ga wani abin su ɗauka aya Allah ta wannan ikon Allah na yin wannan halitta daga ƙasa tandararra Allah ce inna fi zalika la'ala lalle cikin yanda Allah yake hudo da tsirrai a cikin ƙasa kuma abin sha'awa ya mutu kuma ya ta sake yin wani a gaban ku na iya wa dukkan dake nan dai ya ga damana da yawa duk kowa a cikin nan ya ga damana da yawa ga musu za a yi abin sha'awa abin gani a lura abin sha'awa ya burge ka kwana biyu ya bushe lalace yau misali ka je gonakan garin in ka ga tsanwa a nan da wuya ka sai dan wani kan ba taɓa yi ba kuma yan watanni ana ana na yan watanni watanni an ga koma sai kuma tsanwa shar abin sha'awa an yi su sun mutu an tado sun rayu sun koma kamar da kenan kuma haka watan abin wani ashe ka aya ka san Allah mai iko ne na tadawa bayan an mutu duk irin shirka da ka sani a wurinta haka za ta taso sai ka ce aka ɗauki hoto ka ce ta bara ce da tabbata iri ɗaya ne ita ce irinsu ne yadda wannan tsoro ke ci ƙasa kai ma wata haka za a yi ruwa irin da kana ruwan sama annabi ce za a yi ruwa na musamman duk abin da aka halitta a saman ƙasa ya yi tsoro abu sama komai korai wannan shi ne aya ce mace wa makan a kasarun mu'mini duk da haka mutane mafi yawan mutane ba su imani Allah sama cikin masu imani Allah ce ma aksar nasu lalata bi mu'minin Allah ce haka mutane mahiya mutane ko kaso ko kako daga nan mutane mahiya musu imani baka ba Allah Allah bai tsara ba kowa ya imani to ma aksar nasu wala warasta bi mu'minin Allah ce mutane mahiyan mutane ko kako dan haka nan ba sa imani kin san kin magana kowa gani nan ba taso ba haka ba Allah shirya eh ba haka ba Allah shirya kowa gani mai rabo ya gani haka za a tawazu dole a bar wani aure shi Allah ya ce inna rabbu inna rabbaka وإن ربك لهو العزيز الرحيم kuma lalle ubangijinka wa ina rabbaka la huwa al-aziz rahim lalle ubangijinka Allah shine al-aziz mabwayi me abin da yaso ba mai hana shi kuma a lokaci guda ar-rahim ne amma kike tsaye ba dan kama kariya bane mulkin duniya in yake sa to kuma sai da kama kariya ya abin da ga dama zai yi to shi Allah abin da yaso ke yi amma kuma mai jin kai ne mai rahama ne Allah ka ji kanmu ci gaba
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون
Allah ya ce wa izina da rabbuka Musa yanzu muna cikin yan wa maganar gogurmaya da bayan Allah da mutanen banza da kwari annaban Allah sai Allah kama labarin na ce tasaliya ce ga manzana ta darma ga masu imani labarin gogurmaya tsakanin gaskiya da ƙarya haka labarin wani bawan Allah annabin Allah sananne a duniya kuma abu bi hatta wajen Allah kitabikin Musa alaihi salam wanda Yahuda suke alfahari da shi ai namu namu ne namu ne namu ne ga shi ma ga nisha ba ba haka kai zuci ba a banza kun ya wuce a cikin daji zama a'a shi ma gogor mai yayi sharaka labarin anan wa iznada rabbuka musa anitil qaumuz zalimin lokacin da ubangijinka Allah ya kirayi musa na cewa ka je wa mutane azzalimai kuma kuma tsaha kadan Allah ta kaddisa musa zanada rabbuka
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا.
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى
فلما أتاها فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى
na'am Allah ya ce wa hal ataka hadithu Musa izra anara shin labarin Musa ya zo maka lokacin da ya ga wuta nan ana so ma a ce a ce fitar da ta shau a sama labarin ka bada hankalinka a sama faɗan abu ko a hausa mu na san baka na ka gan cewa ne kaga abin da aka ji a waje kaza wannan sai maka ne kaga abin da aka ji kaza a san baka ni ba amma dan ka ji ina so in ji hankalinka maka labarin labarin Musa ya zo maka izra anara lokacin da ya ga wata wuta faƙar da ahalin kusu inni a nasu na rakin iyalan shi ku zamna na hango wuta la'alli a cikin mina bi kabasin au ajidu ala nari huda zan je ɗayan biyu ko da kirar da ka da kai Musa cikin daji ne ya ɓata hanya kuma ga sanyi ya ce in na je wannan wutar iyawa in zo da abin garwashi abin jin ɗimi ko ku mu sami shirya mana mu sami labarin hanya ina hanyar da musa ji ki wuta ce adi in ta da kullum falamma a taha musa iya zuwa wajen wannan wuta nudi ya kira shi ya ji kira kurum wani kira ji inni ana rabbuk babban kira ni ne ubangijinka mai kira yanzu إني أنا ربك فخل عن أنا عليك ودتا كلمة كنت ربك ودتا كلمة إنك بالوادي المقدس طوى yanzu na sa na sa bashi directive ina yake ana ce muku ya bace yana hanya ne ko abin da kace neman wuta da ko neman shirya neman hanya yanzu a jiga mai ga inda yake me maka magana ubangijin ka ne kuma a yanzu kana wannan kwari al-muqaddas bi suna tuwa an ga mai inda yake Musa ga inda kake cewa kana wuri kaza a kwari kaza suke musa ya samu inda yake to inni ana rabbuk da ya kawo magana fakala an alayk an wannan magana fakala an alayk wannan mangaru jiya na malamai babu wani asar sahihi da ya zo daga matsan da Allah ya ko wanda mai dalili a fata jiki ce fata mai mahata mai ce zai fi zani ba gama gaba kurin ka mata anan kurin ku ta karma kuma na da ku ta karma ka wannan suna kashi kan masu cewa ba a sallar takalmi to ko na wannan ka kama su masu kawancin labarin suna kawo nashi akwai na jasa a jiki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam masu cewa da suka ce manzo Allah haka tawa kana gare shi sallallahu alaihi wasallam iya sallah da takalmin shi asaba sunan cikin sai sauran wurare ka sunan abi dawud ya tabbata manzo Allah iya sallah cikin takalmi har wata ran iya sallar takalmin sai suka yahudda sahabbai su ma suka hudda da ya kashe musu tambaya me yasa kuka hudda garmu kenan da kansu ji asa ya rasulullah wala mun ga mun wala mun ga kawo na kuma mun ga naka hudda mun ga kawo namu yace ani ma malaika jibril yazo ya ban labari a cikin sa akwai najasa shi yasa na hudda ya sha Musa da dalili to zai Allah ya ce mini dai furta kalmanka kana wannan koli mai tsarki inni ana rabbuk faqalan alayk innaka bil wadi aswa yace wa ana ikhtartuk zai Allah ya mishi wa ana ikhtartuk ci gaba wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri na'am Allah ya ce wa ana ikhtartuk fastami lima yuha ni na zaɓe ka daga yau kuma ka shurara abin da za maka wahayi zai kai abin sabuwa ce ka shurari me za a gaya maka ya ce gaba innani ana Allah inna ni an Allah ni ne mai ma magana ni ne Allah kuma la ilaha illa ana babu abun bauta sai ni kadai ba abu ni ni kadai za ku bauta waƙin salata da zikiri ka da sallah don ambato na lokacin da ka farka ko ka tuna wannan haka a gaya musa alisalam a wannan wuri da aka yi magana da shi mai allah ce gaba
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى an gaya mashi cewa inna sa'ata a tiyatu la raiba fiha tashin kiyama tabbas za ta zo kun babu shakka kanta akadu kufiya Allah ya ce ya kai a ce inda Allah zai ɓoye ma kanshi wani abu ɓoye kiyama da yi da ya ɓoye ma kanshi to Allah babu nake ɓoye ga Allah lituju za kullu nafsin bi ma tas'a Allah ya sirri kiyama dan ya saka ma kowace rai sakamakon aikin da ta yi a duniya shine hikimar Allah ta da kiyama zai saka ma kowa sakamakon abin da ya aikata a duniya in alkhairi kai ka gashi in shari haka haka Allah tsaya da dan haka fala suddunaka anha man la yu'minu biha wattaba awa fatarda kakka yarda wani mara imani da yake kai ki kan kiyama ya ma shakka a kakka yarda a banza ka halaka zaka halaka yanzu wannan bayan wannan bayani Allah ya sa tambaya
وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى
قال القيها قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى
na'am Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa Allah ya san kuma wani masa tambaya Allah ya Allah ya tattawa da Musa ya tattauna da Allah zai tattauna tsakanin shi da Allah tattauna wace da Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika Musa ya Musa Musa me ya da maka ya me ne hannunka dama yace qal hiya asaya Allah sadaka ce atawakkau alaiha wa hushi biya ala ghanami yadda take dogara kuma ina kora ina bobowa dabbobi na abinci kuma ce wali yafiya ma'arif ukhra kun bayan wannan ma Allah ina da bakatu da wani sanatawa yanzu kenan ga mutsan sanda shi sanda ce ga aikin ta Allah wai kai tsaye alqiha ya Musa sakata kun marwan kun kai ka sake da wata kun sakata kun ka sake kun sanda da kai da ta sanda sanda mana yadda ta fa alqaha ibu mun Allah ya sake ta fa'iza hiya hayyatun tasa'a ya ga sanda ta kuma macijiya kuma tana gaugawa tana kadawa ƙada huzha wa latuka kamata ka yi tsoron komi sannan idu ha sai tarwa za mu mila ta yadda take na hikimar allah an ba musa jarrabawa ne an yi antarama ne ba ya jajin fir'auna ba ya kake sanda ko shi ma shakar gudu ya to a nan ce ma musa wani abu da biran a nan ce ma musa gudu ya yi to Allah ce to wallahi mutum da wallahi yake Musa Musa da shaka da gudu kowane ya rata kowane bai Allah ce a ce ya Musa Musa dawo dawo eh nan ba wuri tsoro mana kaka kaka damu idan ka Musa an tarma ka koya mishi sanda ga suka ciwa kan sa Allah ka san hikimar Allah yanzu inda ana ka ya ce gaban farawa saka sanda kowa ya kauce kauce ne ya fada ne ba kowa ya gudu to Allah ya da mai jarraba a can a cikin daji a ce dawo kamata ya dawo kama kan shi ya kallo kenan ba abin da kai yanzu kai Musa ya san ɗansa da shi khudh hawla taqa sam'idu wa sadal ula yanzu kuma me na gaba wajen mai da qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى
التي خذها ولا تخف كما تذكر وربكم سنعيدها السنة الأولى زامنة ينتتكي دا فزونا آية هداكم كم ودم إليك إلى جناحك تخرج بيداء من غير سوء آية أخرى كما سهلنك كسا هلنك أوين رجلك أنت وجه همتك كان سوا takullu bai da za ka hudu har na iya haske kuma ni gani su ba wani cutarwa haske yake wata iya yake hasanu iya haske Allah ce wannan ayatul ukhra ita ma wata aya ce daban bayan wata sanda wannan Allah ya ce ga wannan bayan magana sanda ha bayan magana ce Allah ce wannan abin mun maka haka nan dunulaka min ayatul kubra dan mu gwada maka ayoyin mai girma kenan an gwada Musa maganar sanda maganar hannun shi ya rinka walkiya kuma Allah ce wannan mun yi ganin dan mu gwada maka ayoyin masu girma ka gani a gaban ka yanzu kuma me yanzu ta yi اذهب إلى فرعون إنه طغى
قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قد أوتيت سؤلك يا موسى
ولقد ولقد مننا عليك مرة أخرى حسبك على كبر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته